بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba uku ga watan muharram ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-kismul awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي يمي ساكيا دار خيري idan ba manta ba malin yana mai da martani game da ƙarerayin da tijjani as-samawi ya yi masahabban annabi za mu tashi inda malin ya ce fa muqtada ذلك هو أن يزاد عن الحوض كل مرتد عن الدين malai ce abin da wannan yake nuni a kai shi ne za a kora duk wani wanda ya debar addini sawa'an a kana min martadda ba'da mautin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shin wannan ya yarda ne bayan rasuwan annabi min al-a'rab daga cikin waɗannan ƙauyawa au man kana ba'da zalika ko ko wanda ya yarda ne a bayan haka kun gano wannan da kyau ko ma'ana annabi da ya rasu wanda muke magana a kansu wanda Allah ya mai bishara da cewa wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja waɗanda ba su samu irin kyakkyawan tarbiyyar da annabi ya masaban farko ba to su ne aka samu sun ja da baya to shin su ne ko ko waɗanda suka yarda a bayan bayansu har waɗanda suka yarda irin wannan zamanin namu to duk suna ciki yusharikuhum fi haza mala ya ce za su yi musharaka da su a cikin wannan uquba na kore su daga tafkin annabi mala ya ce yusharikuhum fi haza ahlul ihdas waɗanda suka ƙirƙire-ƙirƙiro abubuwa iri-iri a cikin musulunci da babu wa humul mubtadi'a malai ce su ne 'yan bida'a su ne gwanayen kiri da kirkiro abubuwan da shari'a bata ba da izini a kirkire su ba wa haza huwa zahiru qawli ba'd ahli ilmi malai ce wannan shine zahirin fatawan da wasu daga cikin malamai suka bayar cewa wasu ne waɗanda suka yarda cikin waɗannan ƙauyawan da annabi ya bar su ba a karantar da su ba yau dama mutumin da ya musulunta ba a karantar da shi addini ba akwai yiwuwan ya koma domin sayyidina umar lokacin da ya zo aikin hajji sai ya ga sababbin musulunta sun yi yawa da ya zo sumbantan hajar al-aswad sai da ya ce inna ma anta hajarun kai ba komai ba ne dutse ne kamar sauran duwatsu banda na ga annabi ya shafe ka ban shafanka aka ce ya sanar da wannan ne saboda waɗannan sababbin musuluntar kas su koma garuruwansu su ci au ashe bautan gunkin ma da aka hana mu to mun je mun tarar da a musuluncin ma ana yi domin ga umar mun je mun ga yana yan khalifa ne kuna fahimtar wannan da kyau ko to sai faɗi wancan saddun lizzari'a to annabi a zamanin shi akwai waɗanda suke zuwa su musulunta nan take amma sai ce su koma ƙauyensu in sun je ƙarfi su dawo tsoron kada irin wahalhalun da ake sha a cikin musulunci ya sa su ja da baya lokacin da annabi ya isra'i da mi'iraji an samu wasu da yawa daga cikin musulmi sun yarda saboda ƙwaƙwalwansu ba ta iya ɗaukan al'amarin isra'i da mi'iraji ba sun gazgata abubuwa a farko amma da kuma suka ji wannan suka ce wai wai ai ba za su iya ba sai suka ja baya kuna gane wannan kuma abin da ya faru a sulhun hudaybiya ya gazgata wannan cewa duk wanda ya bakka ya dawo cikinmu za mu riƙe ba za mu dawo da shi ba ashe akwai masu barin nashi kuna ganewa shi sa wadan wani ya ce wai ai na bauku na koma wajen suwa ne ai ba jam'iyyar siyasa ba ne addini sai ka dawo amma in namu ya banmu ya koma gare ka za ka dawo mana da abinmu kuna fahimta annabi ya ce ba matsala in dai naku ya zaɓe ni to ko na mai da shi ba zai zauna ba zai zo in ko nawa ya banni ya tafi wajen ku to Allah ya ƙara nisanta shi ba alheri ba ne sam Allah ya azim in kuna harkan addini wani ya ce ya gaji da ku ya boko ko kar ku je bikon shi ita tafiya ya nuna cewa ba addini yake ba siyasa yake siyasa ake ma haka amma ba addini ba kun gane eh sosai kuwa hayaniya irin wannan ko wallahi ba a ma addini kana ma addini dama bayan shi kake yi ba bayan shi kake ba wani abu kake ma da kaga abun ba zai samu ba wannan yasa ka bar shi mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace ku karanta suratul tauba wallahi duk za ta warkar da ku akan wannan ko damuwa ba za ku yi ba ko damuwa ba za ku yi ba yaƙi za a wani zo tsaya gaban annabi ya ce gaskiya ni ina da wadatan da zan je yaƙi kuma ina da ƙarfin da zan je kuma ina da dukiya da lafiya da komai amma ba za na ba aka ce me dalili ya ce za a je yaƙi turai ya ce shi jarrababbe ne in ya ga matan turawa ba zai iya haƙuri ba kar a je jihadi kuma a ce ya zina shine Allah ya ji zafin wannan ya ce wa minhum man yaqulu zalni wala taftinni akwai wanda yake cewa annabi ka bani takaddan pass na kar in je yakin in yi ribis in zama na a gida kar ka fitine ni ka matse ni sai na je yakin mun gano wannan da kyau ko wa minhum man yaqulu izilni wala fala taftinni sai Allah ce me ala fil fitnati sakatu cikin fitina suka fada wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin ai matsalan kenan wai kana ganin kaban nan ka tsira ko wata fitinin ka faɗa ma ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-amwat fina wal al-ahya idza ja'ana as-sujjan yawman lihajatan fa qulna ja'ana hadha min ad-dunya ina fatan mun gano wannan da kyau kai kana ganin ka fita ne kana ganin ka firi kana ciki ai ina fatan mun gano wannan da kyau mun tura ka leken asiri ne Allah ya sa mu dace wa haza huwa zahiru qawli ba'd ahli al-ilmi malai ce wannan shine zahirin maganan wasu malamai qala ibn abdul bar ibn abdul bar abu umar an-numari al-maliki yace kullu man ahadasa fi dini duk wanda ya kirkiri bid'a cikin addini fa huwa min al-maturidin an al-hawdi wannan yana daga cikin waɗanda za a kora daga tafki shi za kuke ganin duk wanda ya kawo wani abu a cikin addini ba mu raga mai ba za mu goyi bayan wannan abu ba sai mu ce ya bari saboda shuru game da ɓannan maɓannata yarda da ɓanna ne kuna gane wannan da kyau ko to ko yarda da ɓannan maɓannata to za ku yi tarayya da su wajen zunubinsu kawai kai da ɓanna mu da dakon ɗaukan laifi a wannan ba zai yiwu ba Allah shi kyauta Mala ya buga misalin ire-iren waɗanda za a kora daga tafkin annabi sai ce kal khawarij kamar khawarijawa masu kashe musulmi warrawafit kamar 'yan shi'a masu kafarta sahabbai wasa'ir ashabil hawa'i da sauran mabiya son zuciya mun gane su 'yan bin ra'ayi ne su 'yan bin son zuciya ne قال وكذلك الظلماء المسرفون haka azzalimin macuta 'yan handama da babakere maɓannata masu ɓannata dukiyar musulmi kun gano wannan almusrifuna fil jawri wa tsamsil haq masu cuta masu zalunci masu mulkin kama karya da danne gaskiya wal mu'linuna bil kaba'iri da kuma waɗanda suke bayyana saɓan Allah ƙarara suna tabajjuji da wannan saɓon Allah. Kala, wa kullu ha'ula'i ya khafu alaihim an ya kono mimman onu bi hadal hadis, bi hadal khabar. Ya ce, waɗannan ku suna daga cikin waɗanda ake nufi kai tsaye su za a kora daga tafkin manzan Allah wallahu a'lam malai ce naqalan anin nawawi wannan bayani an ɗauko shi daga al'imamin nawawi a cikin shari'i sahihu muslim a mujalladi na uku shafi na ɗari da talatin da bakwai allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi malai ce wa ƙalal ƙurtubi malam ƙurtubi ya ce fit tazkira ƙala ulama'una malamanmu suka ce rahimahumullah rahmatullahi alaihim allah ya ji kansu yake cewa fa kullu man irtadda an dinillah duk wanda ya rde bar addinin Allah aw ahdasa fihi ko ya kirkiri bid'a ma la yarda irin bid'an da Allah bai saukar da dalilin yin ta ba walam ya'zan bihi Allah Allah bai ba da izinin yin abin da shi ya kirkiro ba fa huwa min al maturidin an al haudi wannan yana daga wanda za a kora daga tabki al mubidin anhu wanda za a nisanta shi daga tafkin annabi wa ashadduhum tardan waɗanda za a fi munana koran gare su man khalafa jama'atal muslimina wanda yake cikin jama'ar annabi ya bar su ya tsubbace ya koma gefe billahi azim ka sake ko kika sake kika sa kanki a irin waɗannan ko wallahi ke da shan ruwan alkausara ko kai da shan ruwan alkausara har abada ana tafiya al'umma a haɗe wai sai wani abin rashin fahimta da jituwa ya faru wai sai wasu suwaris koma gefe ka bi su Allah ka shiga uku duk wanda ya bar jama'ar musulmi ya tsibbace ya koma gefe ya shiga bala'i kuna fahimtar wannan da kyau shi sa muke tausaya mutanen da suka sa kansu cikin wannan bala'in muka zo muka bayyana masa a ilimi da nasi abin da suka yi ba daidai ba ne wallahi ko ba komi mun fita a wajen Allah mun riga mun bayyana haramun ne musulmi ya associating kanshi da irin waɗannan mutanen kana fahimtar suwana sun fara rabu da al'umman musulmi ne kai marmaza ka rabu da su in ba ka ba a madadin lahiranka a madadin ruwan alkausaranka in ko baka sha ruwan alkausar ba wallahi ba ka ba shiga aljanna kawai don wani kada ya jawo shinka don ka burge wani ka kayata shi kawai sai ka yi abin da zai kai ka zuwa ga bala'i shi ɗin banza jama'a jama'a fa suna tare al'amarinsa a dunkule annabi ya ce duk wanda ya nemi keta sahunsa ya ce ku yaƙe shi an ce kamara mai bayani kawai don mutane ba sa karatu ba san addini ba ko ko suna karatun addini ba sa ganewa son zuciya ke gaba gare su ji abin da malamin ne yake faɗi ba al'imamul ƙurɗabi ba ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya kare mu daga fitina to shine sai mala yake cewa duk wanda ya saba ma jama'ar musulmi kage cewa ashaddahum dardan wanda za a fi kora biji-biji man khalafa jama'atul muslimin wa faraka sabilahum ya rabu da hanyar su ya koma ya bi ghaira sabilil mu'minina hanyar da ake bi ya koma ko dai ya jonin da hanyar wasu 'yan bid'a 'yan son zuciya don yana neman goyon baya kun gano wannan da kyau ko alafil fitnati sakatu yace kal khawarij kaman yan tawaye khawarijawa an ikhtilafi firqiha tare da sabanin kungiyoyin su yo ai wannan ku a haskake ki a wajen ku mun karanta khawarij a cikin littafin al farqu bainal firaq muna karanta su a cikin littafin al milalu wan nihal wannan kun san su ba karamin sani ba kuma kuna kallon ɗabi'unsu da maganganunsu don Allah ba kwa ganin ɗabi'un wasu musulmi da mu'amalolinsa ɗaya yake da khawarij Mala ya ce warra wafidi da rafidawa ala tabayinu dalalihim tare da mabambantan batansu ai mun karanta ƙungiyoyin 'yan shi'a ma a cikin littafin alfarko bayan alfarar saura littafin milal kun gano wannan da kyau ko Mala ya ce ala tabayinu dalaliha wal mu'tazila da mu'tazilawa ala asnafi a hawa'iha mala ya ce da sumfin sumfin soye-soyen zuciyarsu yasa wasu yara da naga sun karkata wajen mu'tazilawa na an karar da su kun gano wannan da kyau kun ce ku yi hankali dan ina da yaƙinin in ka gege ba mu'tazile na minti talatin wallahi sai mugun tasiri akan ka na shekara talatin haka yake zai wahala ka matsi ba mu'tazile ba ka bata ba kun gano wannan da ke ku da wahalan gaske wallahi sai wanda Allah ya kiyaye ba mu ta zale sharrin halittan Allah kenan saboda shi ba mu ta zale da rigan ahalus sunna yake fatoyin ahalus sunna ne a bakin shi da malaman ahalus sunna yake istishhadi kaman ba khawarije ne dan shi'a ne kawai bai yadda ba to ba mu ta zale ya fi kama da ahalus sunna ɗari bisa ɗari shi yasa in baka san su ba za ka sha mamaki saboda ai mai gidansu almajirin al'imama hasan albasari ne kun gano wannan da kyau ku sannan ba mu'tazile ba wanda ya kai shi tsiwa da rashin kunya da nuna isa da nuna cewa shi ma kaza ne ɗalibin hasan albasari ne da ka tambaya ne kawai na kan shi malanta ya koma kawai ce hasan albasar ma ba malami ba ne ai ba malamin shi ba ne ya koma yana ce hasan albasar ma yana mai hasadin ilimi ne ya koma yana ce hasan albasar sa'an shi ne wajen ilimi ina fatan mun gano wannan da kyau wannan yana daga cikin take-taken mutazila haka suke mun karanta da ku a nan a cikin alfarku bayan alfirar daga tambaya aka yi ma hasan albasar ya ce kai wannan tambayar sai an yi nazari saboda su malamai masu tsoron Allah ba kasafai kawai suke isdarar fatawa ba sai sun yi nazari haka mun karanta cikin ilamul muwaqqi'in mun gano wannan da kyau ko kawai sai ya ce a'a kawai manzilatun baina manzilataini sai Hassan al-Basri mai fada ba haka bane kawai sai ja tunga wa min huna summu bi mu'tazila la itizalihim majlis Hassan al-Basri kun gano wannan da kyau ko waɗannan duk za a kore su amma an ta sai ya ce ai malam baya san mu je karatu wajen wasu malamai wanda ba shi ba Allah tsina mai ƙarya ina fatan mun gano wannan da kyau me mutane suke karya ga abin da ya faru na gaskiya ba za a faɗi ba iri-iri ga gaskiyar magana ba za a faɗe ta ba kawai ana tsoron me ana shakkan me kuma a lokaci guda mu za a yi makarya in muka zo karyata karyan makaryata ko kuma mu sai a riga ganin laifinmu me yasa ku ba ku hana su karya ba kuma karyata karyan makaryaci mu a wajen mu farilla ne kamar yadda sallan azza take farilla duk wanda ya karya sai an ce karya yake yi in mu muka yi ku karyata mu jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace mala yace fa haula'i kulluhum mubaddiluna mala yace duk waɗannan masu canza addini ne duk sun canza addini daga yanda yake sai ga ɗan uwanka wanda yake da masoyinka ne wai a waye gari zai fada bata kai mai nasiha kenan da annabi ya ce addinu an nasiha daga cike cewa ammatul muslimina ka yi nasiha kenan ko kawai sai ka bar mutum ya banka cikin bala'i ka je lahira shi da laifi kai kuma da ɗaukan zunubi ina ke irin waɗannan abubuwan shi yasa ko da mutum ridda zai yi ko na gani zan gaya mai in bai yi ba kuma sai in kyale shi alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hatadaytum ka dai gaya mishi kai ka fita ya je ya gani ni ka san daɗi na da gobe ku wallahi sauran zuwa daɗi na da lahira ko kowa zai je gani kuma matsalin ƙin gaskiya ko wallahi kafin a je lahira sai ka gani wallahi sai ka gani sai ka ciza yatsa ka ce kash lokacin da kash kash kash ɗinka ba abin da zai tsinana maka shine yau mai abu zalimu ala yadayi ranar da azzalimi zai ciza yatsa ciza yatsa ba zai mai amfanin komi ba kun gano wannan ya ƙulu me ya laita nitta hastu ma'ar rasuli sabila ce tir me ya kai ni na kama wata hanya ga ta annabi na batta na kama shirmi ya ce kai cona me yasa itta hastu fulanan khalila na ɗauki wane a matsayin wa a matsayin masoyi aboki kun gano wannan da kyau ko me ya kai ni me ya kai na riƙe wancan ƙawa me kai na bari aka yaudare ni me kai ni wallahi kar ku duka wannan da na sani wallahi ba wanda ya isa a duniyan nan ni in biye mashi ya batar da ni wallahi bai isa ba sau da ni na san na kai munzalin da duk abin da ne a fayil dina mahaifi in ya saba ma Allah barin shi ake annabi Ibrahim ya bar mahaifin shi ka kai annabi Ibrahim ne kuma ce mashi la illam tantahi wallahi in baka faɗa ku ka bar wannan abin da kake ba la arjumannaka wa hajurni maliya bai zage shi bai ce salamun alaika ya kama gaban shi yana barin shi Allah ya ji daɗin wannan Allah ya ji daɗi ya ji daɗi ya amince falamma ta'azalahu yayin da ya bar su wa ma ya abuduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya wa habna lahum min rahmatina kaza waja'alnahu lisana sidq shikenan aka tayyaban su duk duniya saboda ya bi Allah in Allah ya ga dama ka bi shi ko wallahi ba kai zai ba kuɗin ba ba kai zai ba kuɗin ba sai ba jikanka sai zama mai tausayi sanda ka tsufa sai sa a riƙa yi maka farfesu da lemu mai sanyi mun gano wannan da kyau ko Allah kenan karshen ta in ya ba ɗanka takaicin kuɗin ka mutu ya ja maka balaya hawan jini kai paralyze sai ya hana ɗan ila ba mamaki ɗan naka zai ta abubuwa yi ta abubuwa da suna ba za ka ji daɗi ba to amma sai ya hana ɗan sai ya ba jikanka jikan yi abin da baka so amma kuma kana kwanci a ɗaki baka fita ballanta naka gani amma kullum sai ya ce me baba ke so wallahi sakamakon wancan bin Allah da kai ne shi sa kowa ya bi Allah sun da yake da dama kina nan sai Allah ya baki mijin da kullun duka kullun zagi in kika haƙura kika bi Allah kika yi ma Allah biyayya sai Allah ya baki ya mijin yan sai ya zama ke ke tausayi ɗari bisa ɗari yan mata ke tausayin ki amma kullun sai ce ya baba take a kai mata kaza a yi mata kaza wallahi sakamako ne na kafin aje lahira amma kiri-kiri mutum ya saba ma Allah ya bijiri ya fimfiris ya shafa ma irin shi toka wallahi shine kullun za ka shi kullun cikin damuwa kullun cikin hayarani yau ko me za a kirkiro yau ko me za a ce yana ganin ka kawai shikenan hankalin shi ya tashi shi damuwa yake wawa ya tsare man gaba ko ya gani ya ce a wani duniya ta ko ce ya ce gafara ai lahiran mata mu ce ina fatan ban gano wannan da kyau duniyan cin da ka kasa ci to billahi azim da izinin Allah lahiran za mu haɗa maka mun ci nan ka kasa ci za mu ci can ka ci kai hankali shi yasa jama'a kowa ya ba Allah ina fatan mun gano wannan da kyau wannan bayani mala yace karanta littafin at-tazkira fi ahwalil mauta wa umuril akhira juz'in farko shafi na 348 mala yace wa iza ma taqarrara haza to wannan al'amari yanda ka je shi din in ya tabbata a haka zaharat bara'atu sahaba to sahabbai al'amarin kubatan su ya bayyana karara min kulli ma yarmihim bihi rafida daga dukkan abubuwan da ‘yan shiya ke sukansa a kai, fazzaudu anil haudi kore wanda za a yi mawancan daga tafki inna ma huwa bi sababin ridda za a kore waɗanda suke ridda ne au al'ihidasi fiddini ko kuma wanda suka ƙirƙiri bid'a cikin addini wasahabatu su ko sahabban annabi min ab'adin nasi an zalika sun fi kowa nisantan bid'a da kuma ridda bal hum da almurtaddina ai su ne ma babban makiyan waɗanda suka ridda alladina qataluhum wanda sahaban ne suka yaƙi masu ridda wa harabuhum suka biji-biji da su fi as'abi zuruf a lokaci wanda ya fi kowanne wahala wa ahrijaha ba'ada mautin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda sahabbai suka ɗanɗana yanayi mara daɗi a bayan rasuwan annabi alamara wa tsabari mala ce dangane da abin da al'imamu tsabari ya ruweto fi tarihi a cikin tarih nashi bi sanadihi an urwat bin zubair an abihi qala qadar taddatil arab cewa laraba duk sai suka yarda in ma a matan akwai ƙauyen da in ka je sai ga duka ƙauyen sun yarda wa in ma khasatan ko kuma in gaji wani ƙauyen sai ga manyan sun yi da ƙananan ba su ba ko ƙananan sun yi manyan ba su ba fi kulli ƙabilatin ga dukkanin ƙabilun waɗannan ƙauyawan da ke kewaye da madina wani jaman nifaq a lokacin kawai sai munafunci ya watsu kuma ya bayyana duk munafikin da yake ɓoye-ɓoye ke sake-sake matsala na faruwa kawai sai fito fili dama haka suke matsala na faruwa sai gane soya munafukan tafiyan haka take amma sanda al'amari yake karfin shi ko Allah ba za a gane ba ana cewa annabi ya rasu waɗancan sun fita musulunci sun yi kaza kawai na jaman nifaq sai wanda yake ɓoye da rigan munafinci kawai sai sako abin shi fito saboda yana ganin addinin ya me addinin ya fadi shine sai su ta furta maganganu iri iri iri iri sun ɗauka wai abin da ake cewa wai yanzu harkan ta wargaje ba ta jama'a harkan Allah ai harkan nan ba na wani bane na Allah ne wanda yake harkan ya mutu ya gani in ba a ci gaba ba harka na Allah kana cewa wai in ba wani ba su wani ba ai kaza ba wai harka za ta dama tasu ce in tasu ne sai mu bari harka ce ta Allah addinin Allah ne kuma ya ce la'aglibanna ana wa rusuli galaba nasu ne ina fatan mun gano wannan da kyau yasa wallahi al'azim jama'a kowa ya kokari ya ɗiba abin da zai ɗiba kafin lokaci ya yi shi ne wala ya ce washin ra'abat al-yahudu wan nasara wal muslimuna sai aka waye gari yahudawa da nasara ai sai murna suke kun gano wannan da kyau ko suna tsallan daɗi ai annabin shi ke nan magana ya ƙare ba ku gani abu na samun kuma da daɗi waɗanda suke da maƙiyanku ne suna ɓoye sai su ta murna su ta yawo da magana sai an kwana biyu maganan ta lif ta ƙasa sai gaji kowa ya shiru dama ba da gaske suke yi ba hisa ya ce layi daga cikinsu akwai wanda suke zaman jiran dakon bala'i ya same ku sai Allah ce ka ce musu lan yusibana illa ma kataballahu lana in ka ga abu ya same mu dama shi Allah ya rubuta zai same mu huwa maulana dama waye mai gidanmu Allah ne wa alallahi falyatawakkalil mu'minin wallahi ga Allah mu'minin sai yake dogaro mu ba mu dogara da kowa ba ai aje a hada kai da wane aje a zauna su din banzan bazara jama'a ba abin da za su iya yi dan duk wanda zaka hada kai da shi in yana da kuɗi ba zai baka ba munafiki marowaci ne in yana da mulki ba zai san maka ba duk abin da yake sai dai ya zauna ya maka gulma ya ƙara bata ma rai jama'a mun gano wannan da kyau ku kullum ka zauna kai ta hira ran kai ta ɓaci haka siddan kuma shi wanda kake gulma a kan shi ma bai ma san kana yi ba kai gama hayaniyanka ya zo ya wuce farfesu na can najiran shi ya ci dambun nama ya sha faf alive ya kwanta ya bace ta cikin dare ya sallah kai kuma ka raba dare kana damuwa ba sallah ba lada ba la'ada kai baka ci dambun nama ba kai baka yi kiyamun laili ba ka makara da asuba ka zama zindiki munafiki shikenan magana ya kare na roka da mutane ka daka tarawar kanka wallahi in baka ba sai kai nadama mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai ce wal muslimuna kal ganam a lokacin su musulmi sai suka zama kaman akuya fil lailatil mutira a ran da aka cafka ruwan sama a shatiya lokacin da ake rawan ruwan sama na irin na marka marka akuya ta ji wayya akuya ma ba ma ruwan sama ka watsa mata na bokiti ya ta kare ina ga akuya ruwan sama ya dake ta kuma ba mafaka ya za ga ta yi in baka taba ganin akuya ruwa ya dake ta baka taba ganin magen da ruwa ya buga in baka ga wannan bakila tsohonka ya taba zuwa gona ruwa ya mai duka can za ga abin da wasayi kai Allah shiryar da mu ai sabai sun yi buga misali Bala ya ce, Lifaƙari na biyihim sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan ya faru da sabai ne saboda rasa annabi da suka yi, wa ƙillatihim, kuma sai aka bar tsuran sahabban annabi na asali, duk waɗannan kayan ƙarin sai suka yi me, sai suka yi baya. Jama'a mutum na karanta wannan, wai don wani ya baku addini sai ku damu, wai ba a yi ne ko ba taɓa yi ba, kuma sai addinin ya tsaya, ana nan kuma sai su komo, yanzu waɗanda aka dawo da su za mu karanta a karatu na gaba billahi za gani sai kuma daga baya sai ga sun dawo sai so koma mai rara gefe sai mala ya ce wa kasrati aduwihim da kuma yawan makiyansu sai a ce kowa na ta kinka su wani sun balle su wani sun balle su wani sisi ta yi mana jawabin gara wadda da kyau ni wala ana gaya ma wannan ko ni ƙara man ƙarfi ba yake yi sai ce wai dama wane da wane ne suke bi to Allah ya isa biyayyen da suke kai dama ba Allah da annaba kake bi ba jama'a mun gano wannan Allah duk wanda muke tare da shi nan ba wanda yake bi na wa kake bi Allah da annabi kawai ne yake karantarwa kake man da'a gwargwadon da'an da Allah ya ce ka yi amma waye mai gidanka annabi ne ni ma annabi ne mai gidana in ko ka bar shi to Allah ya ƙara nisan takan ba mu tare da kai sanni ban kira wani in ce zai zama yaro na ko ya zama barana ko muridi ko wani kaza ba mun ce ne ku zo mu haɗu da ku mu bi Allah da annabi me yasa ma sai mun haɗu za mu bi Allah da annabi dan Allah ne ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sanda wani ya bari sannan Allah zai kawo wani kun gano wannan da kyau ko sanda wani ya bari sannan Allah zai kawo wani wani ya bari can ya tafi yanzu malamin nan daga hanwa Allah ya kawo shi su ne malaman garin sai kuma Allah ɗauko shi ya kawo shi mun gano wannan da kyau ko ina malam Idris yake shi kuma gashi nan daga sabon yalwa yake kawai karatun nan ke kawo shi su ne manyan malaman garin limaman garin shi kuma Allah sai ɗauko shi kawai sai kawo shi in ka bi mutane haka za a gan iko Allah sanda wani ya ce a ba ku iya ba sai wani daga can bypass sai ya ɗauko bakar motar shi ce shi kuma nan zai zo subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum